وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ينذرون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta litinin ranar talata a yau muna hudu ko? hudu ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 65 a cikin suratu ghafir yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi kan aya ta 66 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagoranci sa albarkacin abin da za mu karanta Allah ya albarkaci rayuwar mu baki ɗaya Allah ya mana albarka za mu tashi aya ta 66 Allah ta'ala ya ce
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
Allah subhanahu wa ta'ala a jiya bayan ya gama yi mana bayani akan abin da ya shafi dalilai da hujjoji da suke nuna mana ɗayantakansa da kuma kaɗaitakansa da abauta masa shi kaɗai Allah ya ambata mana ni'imomin da ya yi mana na sanya mana ƙasa ta zama tabbatacciya sannan da gina sama da ya yi da azurta mu da tsabtata da kuma daɗaɗen kayan marmari da ya yi da kuma yadda Allah ta'ala ya azurta mu da dare da wuni suna kai komo a kanmu Allah kuma ya tabbatar mana cewa wa'annan ni'imomi da ya yi mana babu wanda ya isa ya mana su in ba shi ba to Allah maɗaukakin sarki sai ya biyo baya da bayani akan haƙƙinsa na abauta masa idan har an gamsu an yadda cewa waɗannan ni'imomi ba wanda ya ni'imtar da musu in ba Allah ba to min babi aula kuma ya zama na cewa mu yadda mu gamsu cewa babu kuma wanda ya cancanci mu bauta mishi in ba Allah ba to shi yasa Allah ta'ala sai ya ce kul ka ce da su inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi Allah ya ce ka ce da su lallai ni an hana ni in bauta ma waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah lamma ja'ani albayyinatu min rabbi a lokacin da hujjoji bayyanannu suka zo min daga wajen ubangiji na Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni ya hane ni cewa kar in yadda kar in kuskura in bauta ma ababen da kuke bauta musu koma bayan Allah wa umirtu an uslima li rabbil alamin Allah ya ce kace da su an umarce ni da in kankan da kai in mika wuya in sallama ma ubangijin talikai duk abin da kuke bauta musu nan in rabu da su kar in bauta musu in tsaya a wajen Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai daga wannan shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni da shi in bauta masa shi kaɗai ya kuma hane ni da cewa kar in yadda in bauta ma wani in ba Allah ba kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahuddi Allah ya ce ka ce da su an umarce ni da in bauta ma Allah madaukakin sarki shi shi kadai ina mai tsarkake masa addini shi kadai daga duk wani haƙƙi na bauta to haƙƙin Allah ne shi kadai duk wani abin da aka ce sunan shi ibada to haƙƙin Allah ne shi kadai ba a ba ma wani wanda ba Allah ba ba a ɗaukan haƙƙin bauta a ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ma bai koyar da haka ba manzan Allah bai taɓa yadda aka ɗauki haƙƙin Allah aka ba shi ba duk wanda yake son burge manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake son nuna ƙaunarsa ga annabi sallallahu alaihi sallama to ya tsaya a inda annabi ya tsaye da shi inda annabi ya tsaye da kai kuma shine ka bar shi a matsayinsa na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah kuma yana nan a matsayin shi na Allah annabi ba Allah bane annabi ba Allah bane annabi ba Allah bane saboda haka wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam bai zo da shi haka Allah ya ce ka ce da su an hane ni kar in yadda in bauta ma waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah nan a lokacin da hujjoji bayyanannu dalilai na ayoyin ƙur'ani suka zo min daga wajen ubangijina abinda ubangijina ya karanta mini abinda ubangijina ya saukar da shi zuwa gare ni a cikin ƙur'ani shine in bauta masa shi kaɗai shine in bauta mai shi kaɗai shi yasa yake cewa a cikin suratul zumar qul afa ghayrallahi ta'muruni قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون laqad uhiya ilayka ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين balillahi fa'bud بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wala qad uhiya ilayka Allah yace qul afa ghayrallahi Allah yace ka tambaye su ka ce da su yanzu wani Allah ne ta'muruni a'budu kuke kira na kuke umulta na da in bauta masa ayyuhal jahilun ya ku jahilai yanzu kuna kira na in zo in bauta ma wani Allah ne Allah yace wala qad uhiya ilayka hakika mun yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika da waɗanda suka gabace ka cikin manzanni la in ashrakta in har kai shirka Allah ya san annabi ba zai shirka ba amma ana magana ne khitabi da annabi sallallahu alaihi wasallam dan sakon ya isa zuwa ga al'ummarsa in har kai shirka la yahbadanna amaluk Allah ya ce to wallahi duka ayyukanka za su rushe gaba daya wala takunanna min al-khasirin sannan kuma zaka zama cikin asararru tababbu Allah sai ya ce balillahi fa'bud in dai haƙƙin bauta ne to ka bauta ma Allah shi kare wa kun mina shakiri ka zama cikin masu godiya ga Allah ka bauta ma Allah shi kare karka yadda ka karkatar da wani abu na bauta zuwa ga wani wanda ba Allah ba duk wani abin da yake haƙƙin bauta ne to haƙƙi ne na Allah shi kare jama'a duk abin da mutum zai yi na ibada da bautar Allah a duniyan nan matukar ya samu tsaiko matukar ya samu matsala a babin tauhidin shi to a wajen Allah aikin banza yake tushen aiki da tushen karban ibada a wajen Allah shine tauhidi bauta ma Allah shi kadai domin duk wanda ya hada wani da Allah wajen bauta to yayi zalunci zaluncin nan kuma shine ya ajiye abu a inda ba muhallinsa ba domin ko ɗayan biyu ne ko dai ya ɗauki wani wanda bai kai matsayin Allah ba ya haurar da shi zuwa matsayin Allah ko kuma ya sauko da Allah ƙasa zuwa ga matsayin ƙaskantaccen bawansa a shekenan duk wanda ya mutu yana wannan to babu shirka ya mutu azzalimi saboda ya mutu yana shirka wannan shi yasa ya ku yan uwa dukkanin manzannin Allah gaba ɗaya duk wani annabi da Allah ya aiko shi a duniya idan ya iso zuwa ga mutanensa abu na farko da yake fara kiran mutanensa zuwa gare shi shine zuwa ga ta Allah da bauta duk wani manzo da Allah ya aiko duniya babu wani manzon da Allah bai masa wahayin tauhidi haka tun daga kan sakon farko da Allah ya fara turowa duniya Allah ya aiko sako ne don a kira mutane zuwa ga bauta mishi shi kadai shi yasa yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin Allah ta'ala ya ce ba mu taɓa aika wani manzo ba gabaninka illa nuhi ilaihi face manzan cikin abin da muke masa wahayi na saƙon da zai kai mu al'ummarsa abu na farko shine annahu la ilaha illa ana Allah ya ce ka faɗa ma mutanenka cewa babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai ni kaɗai ni Allah da haka fa budu ku bauta min ni kaɗai kar ku haɗa ni da kowa wajen bauta a wani wajen ya ce walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulun ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ta'ala ya ce walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulun Allah ya ce haƙiƙa mun aika ma kowace al'umma da manzo duk wata al'ummar da muka tayar da ita Allah ya ce sai mun aika mata da manzo a cikinta saƙon da muke aika manzon zuwa ga al'ummar na farko shine an ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai wajtani bi tagut ku nisanci bautan duk wani abin da ba Allah ba shine tagut malamai suka ce kamar da ibn qayyim ya ce at-tagut huwa kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in aw mahbubin aw muta shine duk abin da bawa ya wucar da shi matsayin da ba nashi ba ko a harkar soyayya ko biyayya ko a harka na bi ko harka na ɗaukan umarni ya kai shi matsayin da ba nashi ba ya tsallakar da shi inda Allah ya ajiye shi to ya zama ɗagutu domin wannan na bayuwa zuwa ga abauta masa saboda haka in ka ɗauki manzan farko shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu Allah ya ce mun aika shi zuwa ga mutanensa ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون
kaga Allah ta'ala ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi Allah ya ce hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa Allah ya ce da shi an anzir qaumaka Allah ya ce ka je kai ba mutanenka gargadi min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun gabanin azaba mai raɗi bata zo musu ba annabi nuhu yana zuwa kala ya qaumi sai ce ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin hakika ni a gare ku mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadin sa a fili gargadin farko da nake da shi zuwa gare ku shine an ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai wattaquhu ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ni kuma manzon ku wa ati'u ku yi min biyayya daga shi manzo ba bauta mishi ake yi ba ba roƙon shi ake yi ba ba kiran shi ake yi in an shiga bukata ko an shiga damuwa ba a'a shi manzo aikinsa ya koya ma mutane yaya ake bautan Allah duk wani manzon da Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi ne domin ya koya ma mutane da za su bauta ma Allah amma shi manzon Allah bai taba aiko manzo don a bauta masa ba manzo kuma bai taba kira zuwa ga abauta masa ba babu wani manzon da ya taba kira zuwa ga abauta mishi babu shi yasa yake cewa ma kana li basharin an yutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwa ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة thumma ورزقناه yaqulu lin nasi kunu ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس thumma yaqulu lin nasi ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون
kunu rabbaniyin ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون wala ya'murukum ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا Hmm.
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
Allah ta'ala ya ce ma kana li basharin Allah ya ce bayi dacewa sam ba zai taɓa yiwuwa ga wani mutum ba an yi wuciyahu Allahul kitaba Allah ya bashi littafi wal hukma Allah ya bashi hukunci wan nubuwata ya bashi annabta ya bashi annabci ya aiko shi a matsayin manzo ko annabi thumma yaqulu lin nasi bayan ya zo zuwa ga mutane kuma sai ya ce da mutane kunu ibadan limin dunillah ya ce ku zama bayina ku zo ku bauta mun koma bayan Allah Allah ya ce hakan ba zai taɓa yiwa ba Allah ya aiko manzo ya bashi littafi ya bashi manzanci ya bashi annabta ya ce ka je ka samu mutane kai musu wa'azi kuma manzan ya isa zuwa ga mutane ya ce da su ku zama bayina ku bar Allah ku zo ku bauta mun ku bar Allah Allah ya ce hakan bai taɓa faruwa ba kuma ba zai taɓa yiwa ba walakin duk manzo in yazo abin da yake ce ma mutane shine kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuni alkitaba wa bima kuntum tadrusu ku zama masu rainon mutane na abin da kuke koya na littafin Allah da abin da kuke karantawa Allah ya ce wala ya'murakum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba Allah bai taba umultan ku ku rike mala'iku ko annabawa a matsayin ababen bauta ba ayamurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun Allah ya ce yanzu shin Allah zai yi Allah ya umurce ku da kafirci bayan kun musulunta kenan bauta ma annabi ko bauta wa mala'ika sunan shi kafirci kafirci ne wannan saboda haka jama'a abinda Allah ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi shine a kadaita Allah da bauta shi yasa yace kul inna ma ana munzir wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar Allah yace kace da su iyaka ni mai gargadi ne ni mai wa'azi ne in fada muku Allah ya ce ku yi Allah ya ce ku bari amma abin bauta fa shine Allah abin bauta shine Allah saboda haka Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace da su Allah ya hana ni Allah bai yadda ba in bauta ma waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah tun daga lokacin da hujjoji bayyanannu na ayoyi al'ayatu shari'iyya wal ayatul kauniyya dalilai suka bayyana cewa Allah shine abin bauta domin Allah yayi alƙawari zai nuna ma mutane ayoyi kala-kala har sai sun yadda cewa shine Allah abin bauta sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq yanzu misali idan muka ɗauki abin da ya faru a kwanakin baya 'yan satuttuka da suka wuce ko watanni na gobara na wuta da ta tashi a ƙasar amurka a los angeles da california ko na abu makamancin haka ka duba kaga irin ci gaban da suke da shi a harkar technology na duniya amma duk wata dabarar da za a bi domin wutan nan ta mutu allah ya ki sai lokacin da Allah ya gamsu cewa ta kona abin da yake so ta kona sai ce mata ta tsaya sannan kuma sai ta tsaya wannan jihohin su ne suka kalli ci gaban da suka samu a harkar duniya ya suka ce taken jihar su los angeles shine godless nation Eh, in ma ko ina akwai Allah to nan da ba Allah nan ba Allah har wata fitsarin riya ta tashi a wajen taro tana bayani cewa daga cikin abin farin ciki a wannan taron duniya da aka yi shine kowa an ambaci abin bautansa amma allan musulmai ya samu zero mention allan musulmai ko so ɗaya ba a ambace shi ba haka wannan abin farin ciki ne wannan abu ne da ke nuna cewa taro ya yi kyau amma duba ka ga a ran kankanin lokaci duba kaga yadda Allah ya nuna musu cewa su din basu kai ba basu isa ba lokaci dan kankani saboda ka duk inda ka buga Allah ya ce Allah ya yi alkawari duk inda ka je ka gama zagayenka Allah sai ya nuna maka cewa shi shi kadai ne Allah duk wani wanda ba Allah ba to ƙarya yake amma Allah gaskiya shine Allah zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil Allah shine kadai gaskiya duk wani abin bauta kuma koma bayan Allah Allah ya ce ƙarya ne da bata da shari'a Allah ka samu wani lafiya to kaga Allah ya ce mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce da su an umarce ni da in bauta ma Allah shi kadai in sallama in mika wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala in bal duk ababen bautan da kuke bauta musu kuma bayan Allah din nan in mika wuya zuwa ga ubangijin talikai wannan shine irin abin da annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam ya faɗa ma mutanensa lokacin da ya zo ya same su suna bautan gumaka yace da su wayannan gumakan menene su me yasa kuke bauta musu suka ce muna bautan gumaka ne kuma da gaske muke yi fa na zallu laha akifi da gaske muke yi annabi ibrahim ya ce a to in kun kira su suna ji suka ce a'a suna amfanar da ku in kun bauta musu suka ce a'a suna cutar da ku in ba ku bauta musu ba suka ce a'a to meye dalilin bautan suka ce wajadna aba ana kazalika yaf'alu kawai dalili shine haka muka taso muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi haka muka taso muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi wannan shine iya dalilin annabi ibrahim sai ce da su qala afara'aytum ma kuntum ta'budun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li fa innahum aduwwun li
annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ce da su a fara'aitun makuntum ta'abudun annabi ibrahim ya ce shin kun ga abin da kuke bauta ma waɗannan kuma bayan allah antum wa aba'ukumul aqdamun da ku da iyayenku na da tuntun tuntuni din nan kun gan su gaba ɗaya duk ku haɗa su fa innahum aduwwun li dun nayi gaba da su basu kai in bauta musu ba illa rabbal alamin sai Allah ubangijin talikai to shine abinda Allah yake faɗa mu annabi anan kai ma ka faɗa musu cewa duk ababen da kuke bauta musu nan ba ni ba su sai dai ubangijin talikai annabi Ibrahim ya ce musu bari ku ji siffofin ubangiji na allazi khalaqani الذي خلقني فهو يهديني sai ya ce allazi khalaqani an ubangiji na shine wanda ya halicce ni fa huwa yahdini shine wanda zai shiryar da ni والذي هو يطعمني ويسقيني yace shine Allah wallazi huwa yut'imuni shike ciyar da ni wa yasqini kuma shine wanda yake shayar da ni wa idza maridtu وإذا مرضت فهو يشفيني wa idza maridtu sannan idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfini shine wanda ke warkar da ni wallazi yumituni والذي يميتني ثم يحييني wallazi yumituni sannan shine wanda yake kashe ni a lokacin da ya ga dama thumma yuhyini sannan ya rayar da ni ya tada ni lokacin da ya ga dama wallazi aqma'u والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين
wallazi aqma'u yace shine kuma wanda nake kwadayi nake fata an yaghfira li khati'ati ya gafarta min laifuffuka na yawmaddin ranan sakamakon da zan gamu da shi kaga duka wa'annan ayyuka ne da ba wanda zai iya yin su in ba Allah ba Allah shine kadai zai iya yin wa'annan ayyuka saboda haka Allah ta'ala ya ce huwal ladhi khalaqakum min turabin Allah ya ce ubangijin kun nan shine wanda ya halicce ku daga turbaya ita ce halittar annabi Adam summa min nutfatin sannan ya halicce ku ku kuma zuriyan annabi Adam ya fara halittan ku daga digon maniyi summa min alaqatin sannan kuma daga wato gudan jini thumma yukhrijukum tiflan sannan har ta kai lokacin da Allah zai fidda ku ku zo duniya a matsayin jarirai thumma litablughu ashuddakum sannan har ku girma ku mallaki karfin ku ku zama wato matasa samari thumma litakunu shuyukha sannan kuma daga ƙarshe kuma ku tsufa ku zama tsofaffi wa minkum man yutawaffa min qabl daga cikinku akwai wanda Allah ke karɓar rayuwansa gabanin ya tsufa wali tablugu ajalan musamman sannan Allah ya ce za ku riski wani ajali sananne a wajen Allah wala allakum ta'qilun domin kuma ku hankalta ku gane cewa Allah shine kadai abin bauta Allah ya nuna mana cewa shine ya fara halittar mu bin turab daga turbaya sannan daga nan ya ci gaba da halittar mu daga dugon maniyi shine ya faɗi a suratul sajda yace zalika alimul ghaibi wash shahadati ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز alladhi الرحيم ahsana kulli shay'in الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من thumma طين ja'ala mislahu ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين Allah ta'ala ya ce zalika alimul ghaibi wash shahadatil azizur rahim ubangijinku shine masanin gaibi masanin abin da ya buya masanin abin da ya bayyana shine mabuwayi mai rahama mai jin kai allazi ahsana kulli shay'in khalaqa Allah shine wanda ya kyautata duk wani abin da Allah ya halicce shi to ya halicce shi a bisa sura mafi kyau wa bada a khalqal insani min tin Allah ya fara halittar mutum daga turbaya daga laka shine annabi adam sai ce thumma ja'ala naslahu sannan sai Allah ya sanya zuriyar annabi adam tsatsan annabi adam ya ci gaba daga halittar su da halittar su min sulalatin min ma'in mahin daga wani ruwa wanda yake wulakantaccen ruwa to zaltaccen ruwa shine dugon mani wanda ya zama asalinsa dugon mani ne kaga bayi da hujja da dalilin da zai zama mai fadin rai da girman kai domin Allah ya ce ruwan maniyin wulakantaccen ruwa ne kuma kai ma ka yadda cewa ruwan wulakantaccen ruwa ne Mm, domin wani ya nuna maka kwatami a jikinka ya fi sauki a wajenka sama da wani ya nuna maka maniyi a jikinka yau inda wani zai zo ya ganka ya ce malam ya na ga kwata a jikinka sai kalla ka ce watakila wani ne fantsa mamu ko na shiga ban sani me ka je ka wanke amma wani ya kalle ka ce gafata malam ya na gama ni a jikinka ba haramun bane din ya gama ni a jikinka ba kuma wani laifi kai ba amma me yasa kake ganin cewa wani abu ne babba mai girma shine saboda ruwan wulakantaccen ruwa ne min ma'in mahid Hmm. to kuma kaga ba dalilin da zaka zo duniya daga wannan ruwa na mani sannan kuma ka girma ka zama mutum cikin ka fal bayan gida sannan kuma ka kama girman kai da fadin rai cewa kai ne wani kai ne wani kai ne wani Hmm. ai zubin halitta iri ɗaya Allah yi da gwamna da talaka duk ɗaya ne yadda cikin talaka ke cike fal bayan gida haka cikin gwamna yake ba bambanci babu bambanci duka ɗaya ne ta kamar yadda aka zo duniya ɗaya haka ake rayuwa iri ɗaya haka kuma za a tafi iri ɗaya yadda talaka ya zo ba ko sisi haka gwamna ya zo yadda talaka zai tafi ba ko sisi haka shi ma gwamna zai tafi ba ko sisi Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ya fara halittar mu daga turbaya shi yasa yayi bayani to wannan dalilin ya ku jama'a bayanin cewa Allah ya fara halittar mu daga turbaya ya kuma biyo da halittar mu zuwa ga wannan matakin bayani ne akan cewa bayan mun mutu kuma zai sake tada mu shi yasa anan ma bayan yayi bayani sai ya ce huwal ladhi yuhyi wa yumiit Allah shine yake rayarwa Allah shine yake kashewa fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun lokacin da ya ga daman ya zantar da al'amari ya ce ku tashi ku dawo Allah ya ce sai ya ce da shi kun fayakun to irin wannan bayanin in kana so ayan ta sake fitowa fili sai ka koma can suratul hajji yace ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير الساعة آتية الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin minal ba'ath Allah ya ce in har kuna kokonto ko shakkar zai yi a tashi kiyama ko ba zai yi ba kuna shakka kuna kokonto Allah ya ce to ga hujja ga dalili da zai nuna muku da gaske za a yi tashi kiyama fa inna khalaqnakum min turab ai da a baya ba ku nan babu ku muka samar da ku muka halice ku daga turbaya halittar annabi adam kenan thumma min nutfatin sannan muka ci gaba da halittar ku daga dugon mani thumma min alaqa sannan kuka biyo kuka zama gudan jini thumma min mudgha sannan kuka zama gudan tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum gudan tsoka wacce za a halitta da wacce ba za a halitta ba Allah ya ce mun yi muku wannan bayani filla filla ne don mu yi muku bayanin da za ku fahimta Allah ya ce wani ƙirnu fil arhami ma na sha'u ila ajalin musamma Allah ya ce sannan muna tabbatar da muna ajiye abin da muka ga dama a cikin mahaifa zuwa wani lokaci sananne lokacin da muka ga dama ku fito duniya sun manu kurjikun ɗifla sai mu fito da ku a matsayin jarirai sun manu kurjikun ɗiflan sun mali tablugu a shuddakum sannan har ku girma ku zo ku mallaki ƙarfinku Allah ya ce wa minkum man yutawaffa daga cikinku akwai wanda ake karɓar ransa gabanin ya mu- gabanin wato ainihin ya girma gabanin ya tsufa gabanin ya kai matashi wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a daga cikinku akwai wadda ake kai shi zuwa ga mafi kaskancin shekaru har ya kai zuwa ga lokacin da baya iya gane komai Allah ya ce in kuna so ku gane da gaske za a yi tashin kiyama wa taral arda hamida Allah ya ce za ku ga ƙasa ta bushe ta kekashe ta sandare amma fa idza anzalna alaiha alma ihtazzat wa rabat idan muka saukar mata da ruwa ruwa ya buge ta Allah ya ce sai ta kumbura ta tsatsage ta girgije wa ambatat min kulli zawjin bahij ta fitar da dukkanin wani irin kayan marmari wanda yake mai banƙayi irin yadda kuka ƙasa ta bushe Allah ya ce mun yi ruwa ta jike ta kumbura tsiro ya fito Allah ya ce to ku sani zalika bi anna Allah huwal haqq hakan ya faru ne saboda Allah shi ne kadai abin bauta bisa gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma wallahi da gaskiya Allah zai tada mamata duk wanda ya mutu Allah zai tada shi wa annahu ala kulli shay'in qadir sannan ku gane cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha sannan kuma ku fahimci cewa alkiyama da gaske za ta zo ba makawa ba shakka wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur Allah kuma zai tada dukkanin waɗanda suke cikin kaburbura Allah ka sa mu tashi lafiya to shine a wannan ayar kaga Allah ya nuna mana cewa ya halice mu daga turbaya sannan zuwa digon maniyi sannan zuwa gudan jini sannan zuwa lokacin da zaka fito a matsayin jariri Allah ya ce har ku kai ku mallaki karfin ku sannan ku ku- sannan kuma ku zama tsofi wannan kuma shi ke nuna mana tsarin Allah a rayuwa komai Allah ya yi shi ne bi tadarruj da tarkabun na tabaqan an tabaq duk inda mutum zai je to yana hawa ne mataki bayan mataki mataki bayan mataki da babu kai hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura da babu kai ba labarinka ba ambatonka ba a san da kamanninka ba ba a san yaya kake ba ba a san da zuwanka duniya ba ba sunanka a cikin listin mutanen duniya gaba daya sai gashi Allah ya samar da kai yau shekaranka 25 yau shekaranka 30 yau shekaranka 40 50 watan wata rana akwai shekarun da Allah ya ɗeba maka za a zo a wayi gari shekarun sun kare matukar wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla suna yawo akan ka dare na zuwa wuni na zuwa dare na zuwa wuni na zuwa to za a wayi gari shekarun da Allah ya ɗebe maka sun kare shikenan shi yasa musamman ga matasa kaga anan Allah ya faɗa mana za ku kai ku mallaki ƙarfin ku sannan kuma ku tsufa matashi abin da yake wajibi a kansa shine ya tsaya ya ribaci samantakarsa domin ba ta dawwama karka zo bayan ka tsufa kana nadama kana cewa ala laita shababu ya ɗoru yau mai fa'ukubirahu bi ma fa'alal mashibu kana cewa ina ma da samantaka za ta dawo da na ba shi labarin abin da tsufa ta yi saboda baka mori samantakan don taka ba mai kari bata a harkar addininka mai kari bata a harkar rayuwarka ta duniya mai ka samu a duniya mai ka samu a harkarka na addini saboda haka watan wata rana za a zo a wayi gari wannan karfin jikin da kake ji a matsayinka na matashi kana iya ɗeba da gudu daga can ka tafi can daga can ka tafi can za a wayi gari wata rana in za ka tashi sai an dafa ana ce bi a sannu bi a sannu kar ka faɗi wa mannu amirhu nuna kisu fil khalq Allah ya ce duk wanda muka ja kwanansa sai mun tauye halittarsa halittarka sai ta samu tawaya yadda kaga yaro yana tafiya tata ta ya fara takawa ɗaya biyu ya faɗi ɗaya biyu ya faɗi za a zo a wayi gari kai ma in ka taka ɗaya biyu sai ka tsaya ka huta ɗaya biyu in ka taka sai ka tsaya ka huta wata rana sai dai a gan kana tafiya da sanda wannan ruku'un kuma daga sanda kai wannan ruku'un ba ran da za ka yi sami Allahu liman hamida sai kabari kuma ba ranan tasowa saboda haka za a wayi gari wata ran sai dai ka tafi da sanda wata rana kuma ga sandal nan amma tafiyar ba za ta bi ba ya karshe sai dai ka zama liability ma mutane har a zo a wayi gari da an ce an yi mutuwa a gidan suwa ne da sai a fara kawo kai ne ka mutu saboda ana ana ganin cewa yanzu kai ne kake dabdame kai ne kake dabda lahira kuma kaga ai duk wanda ya shekara 60 ko 70 kan in ji malam Ahmad Tijani gudun tum yace lahira ko a kafa yake zuwa ko a kafa yake zuwa lahira ya kusa isa shekara 60 dai kan ka kama hanyar tafiya kai shekara 60 kana tafiya wallahi ko a kafa yake tafiya din nisan waje ya kamata a cika kusa isowa balle lahira wanda farar ɗaya ne kawai ba ruwan Allah da yawan shekarunka saboda kana matashi karka yaudari kanka cewa wai shekaranka 25 shekaranka a kaza a'a shi Allah ba ruwansa da lissafin shekaranka nawa abinda ake Allah yake lissafawa shine kowa Allah ya sanya masa ajali wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabun muajjala ba wanda zai mutu sai lokacin sa yayi saboda haka jariri ma ya mutu ran da ya zo duniya wani ranan ya mutu wani ba rai ma ya zo duniya wani watan saudi ya mutu balle kai da ka shekara 30 kana lissafin sauran maka shekara talatin to yanzu shekaranka talatin tsakaninka da Allah idan aka ce shekaranka talatin an ƙara maka wani talatin a gaba wallahi ba za ka more su irin yadda ka more talatin a farkon nan ba ba za ka more su ba yau in mai kuɗi ne kai ko mai sarauta ne kai aka ce yau shekaranka arba'in akan mulki in an haɗa rayuwarka gaba ɗaya shekaranka tamanin ina ga in dai da hankali kake wallahi ko fom aka baka aka ce ka cika ka ƙara maimaita shekara tamanin a duniya wallahi ba za ka cika wannan fom ɗin ba ba za ka cika wannan fom ɗin ba saboda za su kare ne a kai karan kanka ma baka san ina kake ba a rayuwanka kai karan kanka baka san inda kake ba mai yiwa a cikin shekaranka tamanin ko saba'in babu mamaki iya shekara arba'in ne ka yi su lafiya lau shekara talatin ko shekara ashirin ka yi su ne a yawon kasashe kana neman magani haka yake faruwa ne saboda haka duk sai ka gama tattarawa ka hau jirgi saboda kana ganin likitocin najeriya ba su iya aiki ba ka tafi indiya allah kuma sai ya kaddara ajalinka a hannun wani likita ne a indiya sai ka mutu a can shi kenan a to don an kai ka indiya jinya ko ka ko ka tafi london jinya sai sa allah ya kara maka shekarun ka in lokacin ka yi ba zai yiwu ba to kuma wai kaga a haka fa akwai wanda kuma yanzu in shekara ta zagayo cika shekara sai zo yi baddi yana murna wai shekarun da wai shekarun sa sun rabu saboda rashin hankali kana matsawa kusa da kabari kana daukan wuka kana yanka kek kai hawa da Allah wannan abun ai babu hankali a ciki wani har a hada wani gangamin biki a zo a taru maza da mata ana rawa a cikin kwanakin da suka rage maka kai sakabari an zabta da 360 ka kira mata su taya ka rawa su taya ka murna cewa yau ga kanan a cikin kwanakinka na matsawa kusa da kabari an cire 360 su zo su taya ka murnan kusa isa kabari maimakon ka zauna ka yi lissafi ka gani me ka tsina nama rayuwa me za ka amfana bayan ka mutu izuno ka iya na alkur'ani me ka iya sallanka mai kyau kake yi karatunka mai kyau kake yi wani mataki ka kai a rayuwa me ka gina wanda za ka ribata wanda zai zama legacy ne naka mai kyau bayan ka mutu za a tuna da kai a yi maka addu'a wannan shine abin da ya kamata ka zauna ka yi lissafi amma yaushe shekarunka sun tafi kuma kana murna shekarunka sun tafi kuma kana murna ga mutum yana ta yada ma duniya cewa wai wai wish me happy birthday i am plus one wannan mahaukaci kenan minus one ne kai ba kai a lissafinka ne kake lissafin jiya shekaranka hamsin yau hamsin da ɗaya a wajen Allah kuma ana lissafin jiya saura shekara uku yau kuma saura biyu saboda haka kai kana addition ne a wajen Allah kuma subtraction ake yi kai kana karawa ne Allah kuma yana ragewa ne Allah yana ragewa ne saboda haka in shekara ta zagayo yalla boy kwanakinka ba karuwa suka yi ba raguwa suka yi wallahi shekarunka raguwa suka yi ai ko bahaushe ma in mutum ya mutu sai bahaushe ce kwanansa sun me sun karu ko sun kare sun kare ashe karewa suke yi suna karewa ne ba wai karuwa suke yi ba a yanzu idan ka zo ka siyo buhun shinkafa mudu 35 ka ajiye a gida idan aka ɗebi mudu 30 saura biyar tsakani da allah kana damuwan sun kusa karewa ne ko kuma kana murna yau an ci na 30 wane kake yi damuwa kake sun kusa karewa ko za ka zo kana murna ne kana jama'a a zo a yi murna a gida a cikin muru 35 na buhun shinkafan nan an ci 30 hankalinka ya fara tashi kenan saura biyar mai yiwuwa zuwa gobe jibi an cinye biyar din to kana tunanin wani tanadi ka yi don ka karo wani 35 din bayan an cinye wannan to abinda fa ya kamata ka yi malahira lissafi kenan ba ita duniya shekaran ka 70 a duniya duk ya gama karewa lahira kuma har abada ne har abada ne ba ran da lahira za ta kare za ka je ka yi wata doguwar kwanciya a cikin kabari gafarta malam wannan kwanciyar wallahi ko da ba duka ba zagi a ce kawai ka kwanta ka yi shekara 100 a kwance ba juyi ba matashi ba filo ba katifa ba haske ba fanka ba ac ba komai kawai a wannan dan tsukukun ramin da bai wuce taku biyu ba a sanya ka a ciki kawai a ce kai shekaru 100 kana kwance ba duka ba zagi wallahi zallan kwanciyar masifa ne zallan kwanciyar bala'i ne kai ko a kan gado katifa mai laushi a kwantar da kai a ce kai shekara 100 kana juya a bangare ne karka juya a tsawaita maka rayuwarka kai shekara 100 kana kwance a bangare ɗaya ba juyi kwanciyar za ta ginshe ka balle a cikin kabari to yaushe kuma kake da lokacin badde yaushe kake da lokacin badde aba ya kai musulmi eh addinin musulunci ya halatta maka kai boko ba kuma ya halatta maka ka mai da kanka irin yan boko bane addinin musulunci bai halatta maka ka dauko al'adun yan boko yahudawa ka sa maka kanka ba musulunci bai yarda maka da haka ba amma musulunci ya yarda maka ka je kai boko ka wuce mango park a turanci ka fi kowa iya turanci a duniya addinin musulunci ya maka da haka aikin gwamnati ka je kai albashinka in ana kaiwa level 1 miliyan ka je ka kai matukar kana samu abu ta hanyar halal baka da matsala amma duk inda kake to karka sauka daga turba ta musulunci ko ina ne identity ka na musulunci kar ya buya kar ya buya saboda haka wannan ɗabi'ar ba ɗabi'ar musulmi ba ce ba ɗabi'ar musulmi ba ce musulmi kullum kamar yadda ibn qayyim yake cewa yabna adam innama anta ayyamun kullama zahaba yawmuka zahaba juz'un min ya kai dan adam ka sani kai kwanaki ne duk sanda wani wuni ya wuce to wani bangare naka fa ya wuce duk lokacin da wani wani wunin ka ya wuce aka ce yau dare yayi gari ya waye to a cikin wunin ka na duniya ko wuni ɗaya ya tafi to yanzu kamata yayi fa ka zauna kai lissafi wunin jiya da ya wuce mai na tsinana na alkhairi a ciki mai kuma zan fuskanta a wunin yau amma ba wai ka zauna kana lissafin cewa wai wunin jiya ya wuce ina shekara 49 yau kuma gashi an shigo wunin yau ina shekara 50 ba har ka kasa yin bacci ka zauna kana jiran sha biyun dare yayi ka yi screenshot din hoton ka sanya a social media cewa gashi nan 12 o'clock dot yanzu ka cika shekara 50 a taya ka murna haba wallahi haba yanzu don Allah ka ɗauki Najeriya ba yanzu a Najeriya ma ka jima a Najeriya har wani mulla kake ka shekara hamsin a Najeriya shekara hamsin a Najeriya don Allah abin mulla ne har abin kai ihu ne da farin ciki haba haba yanzu zama da kake a ƙasan nan in ba din addini ba addini yana sassautar da kai kana jin daɗi a bangaren addini wani daɗi za ka riba a ƙasar wani daɗi za ka mora a ƙasar sai dai kawai saboda addini alhamdulillah Allah mun gode maka eh addinin da muke samun dama mu yi anan ba kowace ƙasa bace ake samun dama a yi wasu ƙasashen da aka samu mutum personal private ya gina masallaci ko wata makaranta a zauna a yi karatun addini ma aiki ballantana irin wannan yanzu da muke karatu a cikin ma'aikata ta gwamnati kaga wannan mu abin mu gode ma Allah alhamdulillah mun samu damar yin addini Allah ka ɗora mu akan turba ta addini saboda haka jama'a mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya nuna mana shine ya halicce mu daga turbaya zuwa digon mani zuwa gudan jini sannan yake fitar da mu a matsayin jirajirai sannan har mu mallaki karfin mu har kuma mu tsufa sannan kuma Allah ya ce akwai wanda kuma yake mutuwa kafin ya tsufa ba lallai sai ka sai ka tsufa ba daka kana matashi ka tsaya kai lissafi mai kyau in ma baka mutu ba akwai tsufa bayan tsufa kuma ba shakka mutuwa tana zuwa mutuwa dai dole ne ita sai dai tana iya jinkiri to in ta yi jinkiri kafin ta zo bisa abinda Allah ya kaddara akwai tsufa za ka wayi gari ka gwammaci ma gwanda ka mutu kai da kanka wallahi kana neman mutuwa ta ina za ta zo kana neman mutuwa kawai damuwanka kawai ka wuce saboda duniyar ta ishe ka mutuwar nan kuma ita ko tana nan Allah ya ajiye ta tana jiran kowa abinda kowa a cikin mu yake jira shine lokaci Allah ka sa mu cika da imani daga Allah ya ce huwa allazi yuhyi wa yumitu Allah shine wanda yake rayarwa Allah shine wanda yake kashewa fa idza qada amran idan Allah ya nufaci zantar da al'amari in Allah ya nufaci ku tashi ku dawo zuwa rayuwa bayan ku mutu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ba wani abun wahala bane abinda Allah yake faɗi ma duk abin da ya ga damun faruwansa shine ya ce da shi kasance kuma sai ya kasance Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi ya kai mana wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin.